أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna bakwai ga wata na uku hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha hudun watan goma miladiya ta 2021 wannan zai zamanto zama na 48 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafar shehu malami muhammad nasiruddin al'albani allah ya rahama a gare shi za mu tashi matashiya ta goma sha bakwai ziyaratul kubur mana bayani akan abin da ya shahi ziyartar makabarta ya kamata mutum mai imani ya ziyarci kabarurruka sannan kuma wani irin ladabi da addini ya karantar da mu game da wannan abu karkashin matsala ta 115 malik ke cewa wa tushra'u ziyaratul quburi lilitti'az an shar'anta ziyarar kabari lilitti'az biha saboda awa'astu da haka kin sannan kuma wa tadhakkuril akhirati sannan ziyartar kabari yana sa mutun ya rika tuna lahira to amma wannan abin da aka shar'anta aka ba da damar mutum ya kai ziyarar bali ce shari'ata Allah ya kula inda ha ma yi ƙudibin rabu subhanahu wa ta'ala rabba subhanahu wa ta'ala da sharaɗi a lokacin da ka tahi ziyarar makwantai ƙabarurruka karka yi amfani da wasu kalmomin da suke kusa ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar ne bali ce ka du'a'il makburi kamar mutum ya riƙa roƙon wanda yake cikin ƙabarin kaga kai ne za ka roƙa mashi Allah subhanahu wa ta'ala a kan ya mashi rahama ya haskaka kabarin shi ya mashi kaza ya mashi kaza amma ba kai ba za ka je ka rika cewa abubuwan kasuwanci sun kiya harkar aiki ya kiya wane ne ya kiya kai kun sa hannu sai kun dafa sai kun taimaka to wannan matsala ne mai girma malici walisti gasati da neman dauki bihi da cikin da mutumin da yake cikin kabarin ka rika neman dauki aka maka dauki na matsalar da kake cikin rayuwa min dunillahi ta'ala koma bayan Allah mai girma da buwaya malici au tazkiyati ko kuma tsarkake shi da nuna cewa shi wanda yake cikin kabarin nan wani na musamman ne wal qat'i lahu bil janna kuma ka yanke ma magana cewa a ina wani ai kabarin nan da yake cikin kawai huta ce yake ciki to kaga baka da hujjan yin haka in ba dalili gare ka ba kai dai kana kyautata mushi tsammahani malici wani hawi zalika da wasu abubuwa makamantan wannan wafihi a hadis akan haka akwai hadisai kamar haka hadisi na farko malici an burai da tabnil hasib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazalla yake cewa inni ta inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur mazalla yace can da na hana ku ziyartar kabarurruka wannan a lokacin garin makka kenan amma yanzu kuma fazuruha ku ziyarci kabarrukan nan me yasa fa innaha tudhakkirukum al-akhirah mazalla ce saboda ziyarar kabari yana tunawa mutun lahira imana gashi nan dan adam mutun ne irin ka abokinka ne kuna rayuwa tare da shi amma yanzu gashi a kwance kare kaga wannan zai tunawa mutun lahira sosai sannan mazalla ke cewa wal tazidkum ziyaratuha khairan sannan kuma zai kara muku ziyartar kabarrukan nan zai kara muku samun alheri a cikin rayuwa ta hanyar me ta hanyar wa'astuwa da za ku yi kenan sai yasa ku kama jikinku kenan yau da aka binne wani la'alla gobe ni ne la'alla jibi wani ne kenan wanda zai taimaka mutum ya samu alheri da yawa ta hanyar kiyaye lokacin shi aikata abin da ya kamata a ciki mazalla ce faman arada an ya zura duk wanda yake so ya ziyarci kabari falyazur ya ziyarta an bashi dama amma wala taqulu hujran wala taqulu hujran kar ku faɗi maganganu waɗanda suke na alfahsha ko kuma maganganun da Allah subhanahu wata'ala bai yarda a faɗe su ba a kan kabarurruka yana hujran ya'ani fuhshan min al-kalami a yake cewa kamar abin da ya shahi annayahatu kamar irin koke ko kuma boda irin na kukan mutuwa wanda misali mutum ya ta kabarkan a nan ma kawai kama ya girka wani kuka irin na yana ta shishika da sauransu wannan baya halatta idan ka ta abin da za ka shi ne ka roƙa mashi allah ƙara hassaka mashi kabarin shi allah yalwata mashi kabarin shi allah gafarta mashi zunuban shi wannan shi ne abin da za ka shagaltu da shi مالك أخرجه مسلم وأبو داود ومن طريقه البيهقي والنسائي وأحمد والزيارة الأولى والثانية له ولأبي داود الأولى بنحوها وللنساء الثانية والثالثة قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع الإمام النووي الله يرحمه أقريشي كفداء أتكل لتاه المجموع يتي والهجر يتي أبن مظلا يكي نهي الهجر يتي الكلام الباطل سنة مغنغنون بنزاه ko mutum ta yi gindin gaba da ya rika ka mutu kamar mu da tashin hankali ka mutu kayi wane da sauransu irin wannan maganganu baya halatta malice wa kanan nahayu awwalan li qurbi ahdihim min al-jahiliyya ada an hane su cewa su ziyarci kabari ko amma kuma daga ba sai aka ba su damar su ziyarta me yasa aka hana su imamun dawo yake cewa li qurbi ahdihim min al-jahiliyya saboda kusancin da lokacinsu yake da da lokaci wanda yake na jahiliya kaga ba a jima ba daga hutuwa daga jahiliya sai aka ce to ziyarar kabari an soke ta yanzu aka kwana biyu aka karantar da mutane suka fahimci addini sai aka ce to yanzu babu laihi kuna iya ziyartar kabari saboda zai tuna muku lahira yawwa malaka ta faruwa makanu ya takallamu da bi kalamil jahiliyatil batil ya ce la'alla za su iya maganganu irin maganganun jahiliya wanda yake na banza da aka aka hana su amma falon mastakarrati kawa'idul islam lokacin da ƙa'idodin addini suka tabbatu wata mahadat ahkamuhu hukumce-hukumcen musulunci suka aka shimfiɗar da su suka gabata wasu taharat ma'alimuhu sannan kuma hallau ya shahara abubuwan da aka san musulunci da su ubiha lahumu ziyara sai aka halatta musu cewa babu laihi za ku iya ziyara kabari tunda yanzu an san an karantar da su addini an karantar da su karantarwar addini ga abin da addini yake so ga abin da addini baya so shi ne abin da mamun nawa yake cewa ya ce wahtaba qawluhu sallallahu wahtaba sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi manzala sallallahu alaihi wasallam da maganar da yayi yayi ihtiyat mana ya kiyaye cewa wala taqulu hujran amma fa duk da cewa an ba ku daman ku ziyarci kabari to kar ku rika faɗin maganganun da Allah subhanahu wata'ala baya son su maliki cewa qultu albani yace nace wala yakhfa anna ma yaf'aluhu al'ammatu yace ai wani abu ne wanda baya koyuwa abinda gama garin mutane suke aikatawa wa gairihim da makamantansu ali ziyarati game da abin da ya shahi ziyarar kabari min du'a'il mayyiti a rika roƙon mutumin da ya mutu ai kaga ayo ana haka mutum ya je sa kabari ya rika abubuwa sun toshe kasuwanci ya kiya a sa mana hannu a yi kaza kaza ana yi da gaske kasashen misira da kasashen sudan da wasu wurare a cikin hatta kasar nan tamu abubuwan da ake suna da yawa kan kabarnuka kaga kabari an hayya shi an shirya shi yadda shiri ne na kawai na zuwaru wanda za su rika ziyartar wurin suna kawo bukatunsu ka ga mutum ya daga hannu yana kiran sunan mutumin da yake cikin kabari ya taimaka mashi wallahi ana yi ta gaske to shi ne mal albani ya ce abinda mutane suke yi al'amma aka ce al'amma su ne gama garin mutane waɗanda ba su yi karatu ba amma kuma so suke a harkar addini abinda su suke gani kawai dole shi ne da ai ai duk mutumin da ya zamanto yana daga cikin awam mana iya cikin gama garin da aka ambata to shi a harakan da ya shayi addini so yake shi tunanin shi sai ci a aika zane ina aya babu ina hadisi babu ra'ayi ne kawai zalla molonka ita kuma haraka addini sauki gare ta in ka ce kaza ya ce me dalilin ka babu dalili to cika ma daga ka iska in dalili in hudan ra'ayi ne kowa iya da nashi kowa iya da irin ra'ayin shi nashi kuma in ma ra'ayin ne wani ra'ayin shi haƙarin naka to amma tunda magana addini ake yanzu dalili ake so amma ga mutum kawai ya kahi akan ai kawai haka aka saba ana yi nama da kaji mutum yana ce maka yau abinda aka saba haka aka saba uwa da kakanni ana to ka san ba labari eh hujjar shi ɗaya da hujjar Abu Jahal Abu Jahal ma hujjar da ya wadi kenan yace haka suka tashi uwayen su da kakanni suke yi haka shi ma uwayen su da kakanni shi kawai ke yi wal istighathati bihi da neman dauki a wajen mutumin da yake cikin gabari wasu alillahi bi haqqihi da a riƙa roƙon Allah ya Ubangiji don jahin wani don girman wani Allah kamun kaza ba da ce lahuwa min akbaril hujri wannan iya daga cikin mafi girman wannan maganganun da aka mazalla ya hana a cikin hadisin nan ya ce wal qawlil magana ce take ta banza ya ce fa'alal ulama'i ya cancanta akan malamai an yubayyinu lahum hukmallahi fi dhalika su bayyana musu hukuncin Allah akan haka imana Allah bai yarda da irin waɗannan biye-biye ba da biye-biyen kabari kabari alaƙa da shi shine ka mushi adda Allah ƙara ya lauta mushi kabarin shi malai cewa yi fahimuhu ziyaratal mashru'ata kuma su fahimtar da malamai su fahimtar da su waɗannan mutanen gama gari akan ziyara wadda addini ya shar'anta wal ghayata minha sannan kuma da manufan da yasa ake yin ziyara ba kai bane zaka je nemo wa kanka wani abu a cikin wajen mutumin da yake cikin kabari wanda shi da kanshi ta kanshi yake ga abin da in kai zai amfana da shi amma sai ka bari sai ka shiga wani abu daban mali ce wa qad qala as-san'ani imam as-san'ani ya ambata a cikin littafin subulus salam yace aqiba ahaditha karshen hadisan da ya kawo fi ziyarati wanda suke magana akan ziyartar kabari walhikmati minha da da hikimar da ta sa Allah shar'anta aka shar'anta ziyarar kabari imamu al-imamu sun'ani yake fada a cikin littafin subul salam yace al-kullu dalun ala mashru'iyyati ziyarati al-quburi wa bayani al-hikmati fiha al-kullu dukkan hadisan nan da na kawo imamu sun'ani yace dalun yana nuni ne ala mashru'iyyati akan shar'ancin ziyaratul qubur cewa lalle mutane ya halatta a gare su ziyarci kabari wa bayanil hikmati fiha sannan kuma da bayanin hikimar da ta sa aka shar'anta ziyarar kabari yace wa anna hali li'tibar an shar'anta ta ne saboda mutane su su lura su wa'aztu su gane wanda yake cikin kabarin nan mutum ne irin su la'alla ma ya yi su lokacin da yake rayu amma yau gashi nan ba komai ba daga su wasu lura su ankara kahin su kawo zuwa ga wannan wurin da wannan bawan Allah ya kawo to wannan shine dalili na farko akan halaccin ziyarar kabari sannan kuma da haramcin hadin maganganu wanda ba su cancanta ba a gindin kabari malici alhadisu sani hadisi na biyu da yake nuni akan haka an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha manzala yake ce na hane ku ziyarta kabari amma a yanzu fa zuruha ku ziyarce su ku ziyarci kabarurruka nan yasa fa inna fiha ibratan saboda a ciki akwai abun lura wala taqulu ma yuskhitu rabb kar ku fada a gindin kabari abin da yake fusata Allah subhanahu wataala kina ka tai ziyarar kabari sai ka kayyadu da lafuzan da addini ya bada dama a kayyadu da su karka sakin ma kanka raga ma kai ta abin da kaga dama malik akhrajahu ahmad wal hakim wa anhu al bayhaqi thumma qala sahih ala shart muslim wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala mal albani yace lalle yanda imamu imamu muslimi ambata imamu bayhaqi ambata da imamu adh-dhahabi ambata kenan abin haka yake hadisi ne ingantacce مالك ورواه البزار أيضا وقال الهيثمي في في المجمع وإسناد رجال وإسناد رجاله رجال الصحيح mazajen da suke cikin sanadin wannan hadisi mazaje ne na hadisi ingantacce qultu mal albani yake cewa nace wa hiya inda ahmad bi nahwiha min tariqin ukhra wannan hadisi ya zo daga imam ahmad kwatankwacin wannan hadisin yadda yake inni na haitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna fiha ibra wala taqulu ma yuskhidun rabb yace wa isnaduha la ba'sa bihi isnadin kuma hadisin da yazo daga wajen Ahmad din ma baya da laihi yace fil mutaba'at kenan bangaren da ya shahi goyon baya da zai ba waɗancan hadisai walaha shahidun min hadisi Abdullah ibn Amr wa bi lafzi al-Bazzar wannan hadisi ya zo shahid ɗin shi ya zo daga hadisin abdullahi ɗan amur amma lafazin na malam bazzar ne ya ce akhrajahu tabarani fi al-mu'jam as-saghir wa rijaluhu muwaththaqun mazajin da suka rawaito hadisin mazaje ne yardaddu hadisi na uku malik an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur manzala ke cewa na hane ku akan ziyarar kabari a da amma a yanzu ala ku saurara fa zuruha ku ziyarce ta a yanzu fa innaha turiqul qalba saboda ziyartar kabari yana tafsasar da zuciyar dan adam kine yasa ta takaraya in kayi wani azama ma ana ta dauki ba tsakanin kai da wasu ko kuma da kai da duniya kana fama sai ka gina ta in ka je kai kabari ka ga mutane suke kwance a cikin makwantan nan sai ka ga kai wallahi al'amarin nan kullu ma ma fawqa turabi turabu duk abin da ke saman kasar da shi ma kasar zai koma wannan sai yurqu aw turiqul qalba zai sa zuciyarka ta karaya wa tudmi'ul ayn sannan kuma ziyarar kabari yana sa mutun ya zubar da hawaye wa tudhakkiru akhirah kuma yana tuna maka cewa lalle akwai lahira ga mutane na akwance milayi ka amma ba wanda isa ya ce uffan kuma tun da suka tai har yi ba labarin kowa wala ta kulu hujjiran karku haɗi maganganuwar suke na banza wanda suke fusata Allah subhanahu wa ta'ala malice a karajahu alhakimu bi sanadin hasanin sun marawahu wa ahmadu min ɗariƙin ukura anhu bi nahawihi wa fihi da'fun lakinnahu munjabirun malice a cikin sanadin hadisa akwai rauni lakinnahu munjabirun amma dai ana iya dora hadisi ai kace aljabaru shine dori yana hadisi yanzu tunda yayi rauni yayi ya karye ko ana iya dora shi bima qablahu da hadisin da ya gabace shi tunda ma'anar su kusan duka abu guda ne malai cewa fil babi an abi hurairah radiyallahu anhu wa sayati akwai hadisin da yake da alaka da wannan bangare amma zai zo anan gaba hadisin abu hurairah mas'ala ta gaba malaki cewa wan nisa'u kan rijali fi istihbab ziyarati al-qubur yace wan nisa mata kan rijali hukuncin su irin na maza ne fi istihbab ziyarati al-qubur wajen mustahabbancin ziyarar kabari yanda namiji zai iya zuwa ya ziyarci kabari haka mace tana iya zuwa ta ziyarci kabari me dalilin malam malici liwujuhin saboda huskoki kamar haka al'awwal huska ta farko umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallama gamarmar magana da manzon sallallahu alaihi wasallam yace ala fazuru fazurul qubur magana manzon Allah yace fazurul qubura ku ziyarci kabarruka to an ce maza kadai kenan lafazi ne wanda yake hada ya hada kowa ku kenan lafazi ne am malai ce fa yadkhulu fihi nisa mata ma suna ciki a cikin wannan umarnin da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam yace wa bayanuhu da bayanin haka yace annari annalil rijali wan nisa'i ma'an bayanin da hadisin ya kumsa ya hada tsakanin maza da mata gaba daya falamma qala lokacin da manzon Allah yake cewa kuntu na'aitukum an ziyaratil qubur na'am aiwa malik ya ce wa bayanuhu bayanin shi shine kamar haka annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma naha an ziyarati alqubur manzo sallallahu alaihi lokacin da ya hade akan ziyarar kabari fi awwal al-amri a farkon al'amari malik ya ce fala shakka annan naha ya kana shamilan yace babu shakka cewa halin da manzo Allah yayi to hani ne gamamme lirrijali wan nisa'i ma'an ya hada maza ya hada mata gaba daya falamma qala lokacin da manzon yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur na hale ku game da abin da ya shahi ziyarar kabari kaga hane yego mallai ce kana mafhuman ya kasance fahimtaccen abu ne cewa annahu kana ya'ani mazalla yana nihin aljinsaini jinsi guda biyu da namiji da kuma mace yace darurata annahu yukhbiruhum amma kana fi awwal al-amr min nahyi al-jinsayn malik yace akan larurar cewa a labarin da manzon yake badawa a farko al'amari na abin da ya shahi hani akan cewa an hana akan jinsin guda biyu da mazan da mata gaba daya qauluhu fadar shi da yake cewa fazuruha ku ziyarce ta kenan dukanku kaga anan babu wani abin da yake nuni akan cewa maza ne kadai za su ziyarci kabari banda mata kuma wannan bayani duka yana koshashen bayani ne akan cewa mazan da mata gaba ɗaya su ake nihi malace innama arada bihi aljinsaini aidan mazalla yana nihin jinsin guda biyu da maza da mata gaba ɗaya sannan yake cewa ayyiduhu annal khitab abin da yake ƙara ma wannan bayanin ƙarhi cewa annal khitab maganar da manzon Allah yayi fi baqiyatil af'al a sauran ayyukan da ya ambata almazkura wanda aka ambata fi ziyarati fi ziyarati muslim a ƙarin da muslim yayi a cikin wannan hadisi min hadisi buraida almutaqaddim alifan a cikin hadisin buraida wanda ya gabata dazu mazalla ya jero wasu abubuwa ne da yawa kuma sai ya sa da na hana ku ziyarar kabari yanzu ku ziyarce ta to wani abubuwa ne mazalla ya ambata kuma sannan ya kawo bayani akan halaccin ziyarar kabari yake cewa wa nahaytukum an luhumil adahi kuna ji ko manzala yake ce na hane ku akan naman layya a ajje shi fauka talasin sama da kwanaki guda uku da manzala ya hane yanzu wannan hadisin da ambata sai ce fa amsiku ma badalakum ku rike naman layya iyayen da kuka dama in wata nawa ma zai kai ga dama amma a farko al'amari an yi mi an hana ku to yanzu anan maza ne ake nihi da su kadai ko kuma har da mata duka ne ku to ma da yake cewa kaga wannan yana nihin duka duka biyu to wancan ma yana nihin duka biyu yace wa nahaytukum 'anil nabid illa fi siqa'il na hane ku akan akan shan al-annabid annabid shine dabino jiƙaƙe aka jika dabino idan ya yi wasu 'yan kwanaki sai ya sai zama to na biyu abin wanda yana ƙara hazaƙa yana ƙara wane ne to amma kuma in ya kwana biyu yana komawa giya in mutu ya sha hankali shi sai huta mazalla ce na hane ku akan nabi illa fi siqa'in sai a cikin abin da makayi kenan nau'in makayi ne mazalla yake cewa fashrabu amma a yanzu ku sha fil asqiyati a cikin abin shan ku gaba daya kulliha gaba daya sai ce wala tashrabu muskiran abinda kawai aka hana ku kar ku jika dabino ya ɗauki wani tsawon lokaci wanda har zai zama muskir zai zama to abin sa maye wanda shi aka hana amma in banda shi duka an ba ku dama yanzu ku sha yanzu wanda akwai bambanci tsakanin namiji da mace babu wancan ma babu to shine abinda albani yake cewa yanda siyakin ya taho a haka ba a bambanta ba tsakanin maza da mata fa a ƙulu albani yake cewa nake cewa falkhitabu fi jami'i hadhihi al-af'al magana da manzon Allah a cikin waɗannan abubuwan gaba daya muwajjahun ilal jinsaini qat'an an huskantar da shi zuwa ga maza da mata gaba ɗaya magana a sake babu wani kaidi qat'an ko yace kama huwa sha'anu fil khitab al-awwal kamar yadda sha'anin yake a magana ta farko na cewa kuntu na haitukum na hane ku fa idza qila bi anna al-khitaba fi qawlihi fazuruha idan wani yazo yace a maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ziyarar kabari da yace ku ziyarta yanzu an yace khasun bir rijali idan yace maza kadai ake nihi anan mal yace ikhtalla nizamul kalami yace tsarin maganar ya ce zai lalace wa zahabar tarawatuhu sannan kuma gamshashen bayanin da yake cikin wannan magana ta manzalla shi ma zai tahi me yasa yake cewa al'amrul ladhi la yaliqu biman utiya jawami al-kalim da zai zama to kenan tasgaro a cikin maganar mutumin da shi ne manzalla sallallahu alaihi wasallam ko wanda an bashi jawami al-kalim kumsassun kalmomi tun da bayani ya zo a haka na aka tahi kenan dole a bar shi hatta wajen ziyarar kabarin matan su ma suna ne su ma suna ciki saboda babu wani abin da yake nuna akan caban da su malai ce wa ma'a yake cewa man huwa afsahu waiwa ya kai fasaha sama da man nataqa bid-dad sama da mutumin da yayi furici da dadun ana nihin manzala sallallahu alaihi wasallama dai ta kasa ya ce wannan hadisin ana afsahu man nataqa bid-dad yace fala asla lahu hadisi ne wanda yake baya da asali kamar da imamu shaukani ambata a cikin alfawaidu al-majmu'a kidan al'aiti hal dai idan aka zo jerin magana maganganu ne guda uku an hana ku ajiye naman laye yanzu an baku dama an hana ku shan nabiz yanzu an baku dama sannan kuma an hana ku ziyarar kabari yanzu an baku dama sai ka ce da wancan na naman layya da wancan na nabiz duka mata suna ciki amma an ka zo na uku na ziyarar kabari sai ka ce banda mata ina dalilin da yake nuna haka babu da kenan su ma suna da damar da namiji zai ziyarci kabari mace ma za ta iya ziyarta kabari mustahabbi ne an so in tana iyawa ta yi an gane wannan ku? malai ke cewa ya ne magana a thani sai ke cewa dalili na biyu da yake nuna cewa mata su ma suna da damar da za su iya zuwa su ziyarci kabari ya ce musharakatuhunnar rijala fil illatin lati min ajaliha shuri'at ziyaratul qubur ya ce saboda mata musharakatuhunna suna tarayya da maza fil illatin lati a cikin illar da ta sa saboda ita aka shar'anta ziyarar kabari me yasa aka shar'anta ziyarar kabari saboda yana tuna ya lahira ko kuma yana sa mutum ya samu kimtsi yawwa to wannan illar ita mace bata bukatar wannan ita ma ta hina miji bukatar wannan abu saboda shan takiya da mata suke da to kaga kenan illar da ta sa aka ce namiji ya tahi aka ce fa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wannan illar ai mace ita ma tana cikin shi to kaga wannan ma yana maka nuna akan cewa lalle sulle suna ciki mazalla ce fa innaha turiqul qalba yana sa zuciyarka ta yi tafshi wa tudmi'ul aina yana sa ido ya zubar da hawaye wato zakirul akhira kuma yana tuna maka lahira wannan shine illar da ta sa aka ce maza su ziyarci kabari sai a ce kuma banda mata a su ma suna ciki saboda suna bukatar su ma abin da zai sa zuciyarsu ta karaya suna bukatar abin da sa idanun su zubar da hawaye suna bukatar abin da zai tuna musu lahira wannan kuma wannan shine ziyarar kabarin nan dalili na uku da yake tabbatar da cewa mata su ma suna ciki annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qad rakhasa la aw rakhasa lahunna mazalla ya ba su dama su mata fi ziyaratul qubur a cikin akan ziyarar kabari a ina fi hadisai a cikin hadisai guda biyu hafazathuma lana ummul mu'minina wanda ta kiyaye mana waɗannan hadisan ita ce uwar masu imani ita ce Aisha as-Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu anha wa li abiha Allah ya rada ita da ita da mahaifinta hadisan nan guda biyu ga su kamar haka hadisi na farko an abdullahi ibn abi mulaika yace anna aisha ta aqbalat zata yawmin min al-maqabir wata rana aisha ta hutu daga kabarruka daga cikin makwantai fa qultu laha shi abdullahi ibn abi mulaika yake cewa sai nace mata ya ummul mu'minina ya ke mahaifiyar masu imani min aina aqbalti daga ina kika huto qalat tace min qabri abdurrahman ibn abi bakrin na hoto daga kabarin abdurrahman dan abubakar siddiq kenan kananta faƙultu laha abdullahi ibn abi mulaika yake ce sai na ce wa aisha alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratul qubur ya uwa masu imani shin manzon Allah ba ya hada ziyarar kabari ba qalat aisha take cewa na'am eh ya hana ada summa amara bi ziyaratiha sannan bayan shi kuma sai ba da dama akan a ziyarta malaci wa fi riwayatin anha daga wata riwaya daga gare ta ita Aisha Allah kada da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi rakhasa aw rakhasa ya ba da dama fi ziyaratil qubur akan a ziyarci kaburruka kuma ga tanan ma ta aikata as-siddiqatu bintu siddiq wanda tana rike da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka allah ya shirya shi kake na waɗannan dalilai da suke nuna cewa mata suwa suna ne suna ziyartar kabari malaka ta wannan hadisi akhrajahu al-hakim wa anhu al-baihaqi wa ibn abd al-barr fi at-tamhid sharh da imam muwatta yace min tariqi من طريق بسطام له من مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة والرواية الأخرى لابن ماجة قلت الباني كي تشيوا نتي سكت عنه الحاكم إمام حاكم ياي شروع قبل أن الرواية وقال الذهبي إمام الذهبي كي تشيوا صحيح وانا حديث إن كان وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات حديث إن كان mazajen da suka rawato hadisi mazaje ne yardaddu mala albani ya ce wa huwa kama kala maganar tana nan a yadda aka faɗe ta haka take wa qala al-hafiz al-iraqi fi takhrij al-ihya yace rawahu ibnu abi abi dunya fi al-qubur wal hakim bi isnadin jayyid a takeice da hadisi ne ingantacce wannan shine hadisi na farko da Aisha ta kawo hadisi na biyu mala yace an muhammad ibn qais ibn mahrama ibn abdul al-muttalib annahu qala yawman Muhammad ibn Qais ibn Makhrama wata rana yake cewa ala uhaddithukum shin bazan ba ku labari ba anni game da kaina wa an ummi kuma da mahaifiyata sai wanda suke wanda yake ma magana fazananna sai muka yi tsammani annahu yuridu ummahu allati waladatu yana nihin mahaifiyar shi da ta aihe shi kamar yanzu in ce warin baka labari na in baka labarin mahaifiyata ba mahaifiyata ba za ka yi tsammani mahaifiyata da ta aihe ni ko sai suka ce muna tsammanin mahaifiyar shi yana nihin mahaifiyar ta aihe shi qala sai yake cewa qalat aishatu yace aisha Allah kare da gare ta ce saboda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum duk wani mai imani aisha uwar shi da sauran matattakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda yan shi'a wanda suke zagin sahabban manzala sallallahu alaihi suke zagin Aisha Allah ya tabbatar da duk wani mai imani to matattakin manzan Allah uwayen shi to kaga anan yake cewa zan baku labarin mahaifiyata sai ya ce qalat Aisha to Aisha take cewa Allah kare da gare ta tace ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shin bazan baku labari na bada labarin manzan Allah qulna sai suke cewa bala eh mahaifiyarmu ba mu labari qalat aisha take cewa lamma kanat lailati wata rana a daren da kwana na ne kenan manzala ɗakin ta zai kwana allati kana annabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi a cikin daren da manzala sallallahu alaihi wasallam a waje na yake kira nan zai kwana take cewa in qalaba manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa wada'a sai mazalla ya dora rida'ahu mayahin shi afwan fa wada rida'ahu mazalla sai ya ajji mayahin shi kana abin da yake yawa a jikin shi wa khala'an alaihi mazalla ya hudda takalman shi fa wada'ahu ma inda rijlaihi da mazalla da ya hudda su sai ya ajje su a daidai inda kafafun shi suke wa basata qarfa izarihi sai ya shuhuda wani bangare na gyafton shi kenan kayan shi ala firashihi akan shuhuda sai ya shuhuda wani bangare fadaja'a sai manzo Allah ya kwanta falam yalbat illa raitha ma zahara annahu qad raqidtu take cewa falam yalbas manzo Allah bai jima ba illa raitha ma face dan jima wanda bai wuce ba annahu qad ya fahimci cewa lalle nikin raqidtu ai na kwanta nayi barci kai tsaye manzo Allah me yayi fa akhadha lida'ahu sai doki wannan wannan wannan tuhahin nashi ruwaidan ya doka a hankali wanta'ala ruwaidan kuma ya sa takalmar shi a hankali ita kuma da idan da wa fataha albaba sai manzo ya bude kofar ɗakin ummu na Aisha ruwaidan shi ma anan ma a hankali fa kharaja sai huda thumma ajafahu ruwaidan sai ya maido kofar ɗakin hallau a hankali sai huda sallallahu alaihi wasallama aisha take cewa faja'altu rid'i sai na ɗauki wani kaso daga cikin tuhahina fi ra'asi na ɗora a kaina take cewa waqtamartu sannan kuma na ɗauki a mayahi ko kuma ka ce abinda zai zama mata a matsayin hijabi tasa take cewa wataƙanna'tu izari na sanya sauran tufahina sun mantsalaktu sai nima na huta ala isirihi akan samun manzo Allah kenan manzo Allah ya mutu ita ma ta bi bayan shi suna tahiya suna tahiya shi yana tahiya a gaba ita kuma tana bin shi daga baya ta ga ina ne zai tafi ta ce hatta ja albaqi'a har sai dai zo makwantan baqi'a shine makwantan garin Madina inda aka binne inda aka binne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqama sai manzo Allah ya tsaya a wannan makwantan fa atala alqiyama ya jima a tsaye summa rafa'a yadayhi thalatha marratin sai dai daga hannayen su uku summa harafa kene daga hannayen shi adda daga hannun shi adda daga hannun shi adda summa harafa fan haraftu yake cewa asra'a fa asra'tu take cewa sun man harafa sai manzon Allah ya juyo fan haraftu ni ba sai na juya saboda bata so bata so ya san cewa tana biye da shi wa asra'a manzon Allah ya sauki fa asra'tu ita ma tace ta ƙara lamba ita ma fa harwala manzon Allah ya rika tahiya tahiya sauki sauki gudu gudu tace fa harwaltu ni ma na irin wannan fa ahdara fa ahdartu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sauƙi nima ne sauƙi ta ke tafa sabaktu sai na rigaye shi fadahaltu sai na shigo ɗaki ya ta ce falaisa illa a nitsa ja'atu ina zauwa kawai da kwanta fadakala sai wanzan ya shigo faƙala shigo shi ke da wahala kawai sai ce malaki ya aish me ya same ki ya kya aisha hashiyan rabia me ya same ki ina jin kamar yake kira shi idan ka ci hashiyar rabia kamar mutum ciki shi ya kumbura me cikin ta ya kumbura irin lumwashi da take saboda har an yi gudu eh shashika eh an yi gudu an yi wane ne tana shashika me yasa me ki qalat sai aisha take ta qultu lati la shay'a ya rasulullahi ya maki Allah a ba komai me yasa me kike shashika tace a ba komai sai maza da cewa la tukbiran ni aw la yukbiruni al-latiful khabir ko ki bani labari ko kuma al-latiful khabir ya bani labari shine Allah subhanahu wataala qalat aisha take cewa qultu ya rasulullah nace ya maki Allah bi abi anta wa ummi tace na ran ina na bada fansan mahaifina da mahaifiyata a gare ka su su mutu kai ka rayu inda za ce misali ga manzo Allah tsaye sannan kuma ga abubakar a tsaye a ce to ki zaɓi ɗaya a kashe ɗaya rayu ta ce zan ba da mahaifiya da mahaifiyata gaba ɗaya a kashe su a kan manzallar rayu sallallahu alaihi sallam ta ce fa akhbartu bil khabara sai na ba manzallar labarin tsaf ga labarin yadda yake sai manzallar ke cewa fa anti sawadu alladhi ra'aytuhu amami ah ke ce wannan abin baki kenan da gani a gaba na yana tafiya yana saboda kayan da ta sa kultu ta ce na'am ta ce ni ne ni ce take cewa fa falahazani fi sadari sai mu zalla ya bige ni a kirjina lahazatan bugon da auja'atni wanda hasirin na zahi sun maƙala sai mu zalla ke ce mata a zananti an ya haifa Allahu alaiki wa rasuluhu ya ki aisha kina tsammanin Allah da manzan shi za su zalimce ki kene ta mai tsammanin ta ya fita daga ɗakin ta zai ta ɗakin wata kawai shi ne tsammanin amma da ta bi shi aka wuta daga gida ta ga ana tattahiya ana tattahiya tukunan sai ta fahimci a akwai wani abin da yake faruwa zai ta yi faman dawowa kuma suka dawo kusan tare shi kina tsammani an ya haifa Allahu alaiki wa rasuluhu Allah da manzo su zalunce ki qalat Aisha take cewa mahma yaktumin nas ya'lamuhu Allah ce duk abin da mutum ya kokarin boyewa Allah ya sani qala na'am manzala ya ce mata kware da gaske qala fa inni fa yake ce manzala yake ce fa inna jibril atani hina ra'aiti a jibril ne yazo mun lokacin da kika ga na tashin nan fanadani ya kiraye ni fa akhfahu minki sai aka boye kiran ke biki ji kiran ba amma ni naji fa ajabtuhu na amsa mushi fa'afaituhu minki ni ma na amsa mashi ta hanyar da ya ɓoyu a gare ki walam ya kulli ya dukula alaiki jibril ba zai iya shigowa ba saboda ana cikin hali wanda yake na kwanciya wa ƙarwa da ati siya baki kun hudda wasu kaso daga cikin kayanki wa zanantu an ƙadra ƙatti ni kuma na yi tsammahanin cewa kin mayi barci fakarihitu sai na ƙyamaci wajen hutun wannan an uqizaki akan kar in tada ki wa khashitu an tastawhishi kuma naji tsoron kar ki ji kadaici kenan kar in tada ki in ce miki ga inda zan tahi kuma ki ji ko wani abar ki ke kadai a cikin gida aushe min qabil hada kenan an kadaici kai kama ki shi yasa kenan kina ma barci in je in zo gaba ɗaya bai san me akai ba faƙala inna rabbaki ya amuruki an inna rabbaka ya amuruka jibril yake cewa ubangijinka yana umurtanka kenan kiran da ya mushi da ya fito ce ubangijinka yana umurtanka an ta'tiya ahlal ba ahlal baqi akan ka je mutanen makwantan baqi'a fatastaghfira lahum ka je ka nema musu gafara Allah qalat qultu kaifa aqulu lahum ya rasulullah kaga wannan hirar tene za an bar shi eh yanzu tuni kuma an shiga ba da karatu gidan annabta kenan shi sa Allah ya ce wa zkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wa hikma ku tuna abin da ake karanta a cikin dakunan ku na ayoyin Allah da hikimomi sune maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu anan manzon Allah ya huta ya ce makontai ko kuma Aisha ta bi shi yanzu da manzon Allah yayi wannan bayani qalat Aisha sai Aisha take cewa kaifa aqulu lahum ya rasulullah ya makin Allah ya zan ce ma ‘yan makwantai ni in na tahi ƙala ƙuli mazala ya ce ki ce assalamu ala ahli diyari minal mu'mini na wal musulmin wa yarhamu lahul mustaqdimi na minna wal mustakhirin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun wanda ta ce adda shiga makwantai idan za ka shiga sai ka ce assalamu ala ahli diyari aminci Allah ya tabbata ga ma'abuta wannan gida makwantai kenan minal mu'minina wal muslimin daga cikin masu imani da musulmai wa yarhamullahu almustaqdimina minna Allah ya yi rahama ga waɗanda suka gabace mu wanda suka mutu kenan wal mustakhirina ko mu ma da muka yi jinkiri mu zo an muka zo Allah mana rahama wa inna insha Allah bikum mu ma kuma in Allah ya yarda bikum game da ku wanda kuke kwancen nan lalahi kuna muwa muna nan zauwa za mu riske ku to kaga wannan addu'a ce aka koya wa Aisha in za ta shiga makwantai ta hoji kenan ya halatta ta shiga ko bai halatta shiga ba ya halatta shiga kaga bayanin ai a hili yake to wannan shine abin da hadisai guda biyu da Aisha ta zo da su malaci akhrajahu muslimun wa siyaqu lahu wan nasa'i wa abdur razzaq wa ahmad wa ziyadat lahu إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي وفي رواية لعبد الرزاق كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تكي تشوى نتشي ناتم بما صلى الله عليه وسلم كيف نقول يا زامتي في التسليم كما سلم على القبول كما أبو تار سكي تكين متى سكي تكين كبرك فقال سيما صلى الله عليه وسلم فذكره سي أما تامت السلام على السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين هزوا قرشي مالك والحديث استدل به الحافظ wannan hadisi kuma al'imamu al-hafiz ya kawo hujja da shi fit talhis a cikin littashi a talhis a kan mi ala jawazi ziyaratilin nisa'i a kan cewa ya halatta mata su ziyarci kabari malice huwa zahiru dilala alaihi kuma wannan hadisi daga kakaranta shi za ga abin da aka kawo hujja a kan shi yana nan karara a cikin hadisin bai bukatar wani bayani malice huwa yu'ayyidu yu'ayyidu anna rukhsata kuma yana ƙara ƙarfafawa shi al-hafiz a cikin littafi at-talkhis yana ƙara ƙarfafa maganar cewa anna rukhsata daman da aka bada na ziyartar kabari shamalat hunna ya hada hatta da su matan ya hada su ma'ar rijali tare da maza gaba ɗaya kowa zai iya ziyartar kabari yace li anna al-qissata saboda kissar da aka bada innama kanat fil madina kissa ce abin da ya faru a garin madina an gane ku yake cewa lima huwa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallama bala bi aishata fil madina cewa ai abu ne sananne manzo sallallahu alaihi wasallama ya tare da aisha radiyallahu anha a garin madina an gane ku kuma tana ba da labarin dakin ta ne a dakin ta ne manzo ya tashi ya tayi kaza kaza kaza kaza haka ambar abin da aka ambata kenan wannan yana nuna akan cewa halaccin mata su ziyarci kabari malike cewa wa nahnu mu kuma haka ne ayo bana bi aisha fil madina yace wa nahnu inma kana fi awwal al-amr bi makkah fi makkah halin da aka yi na mata kasu ziyarci kabari ko kuma namijin ma kai ziyarta yace wannan a garin makka ne amma da aka zo garin madina an ba da dama a ziyarta malici wa nahnu mu kuma a ƙarƙashin waɗannan dalilai nujzimu muna tabbatarwa bi haza da cewa lalle ya halatta a gare su ziyarci kabari malici wa in kunna la na'rifu tarihiyyan tarihan yu'ayyid zalika duk da cewa mu san wani tarihin da yake karfafa haka amma dai mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tare da Aisha a garin Madina ne kuma a garin Madina wannan abin ya faru kenan haka hanin ya an yi shi a garin Makka amma zan aka komo garin Madina kenan halacci ne na cewa maza da mata kowa yana iya ziyartar kabari malaci li anna listintaj as-sahiha yashhadu lahu saboda abinda tsarabar da za iya turowa daga cikin ingantaccen wannan labari shine yana shaida akan cewa lalle mata suna iya ziyartar kabari wadhalika min qawlihi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma za a samu shi daga fadar manzala da yake cewa kuntu nahaitukum da na hane amma yanzu ku ziyarta malaci iz la yuqalu fi mithli hadha an-nahy an yushra'a fil ahd al-madani saboda hankali ba iya amsa a ce an hada ziyarar kabari a lokaci a garin madina dunal ahadal makki a ce a a makka ne aka ba da dama amma a garin madina an hana wannan ba zai yi ba me yasa aka hana saboda mutane suna kusa da jahiliya suna da wani burbudin jahiliya da maganganu irin na jahilci sai aka ce an hana su a garin makka suna zauwa garin madina sai aka ba su dama kuma wannan kissar da aisha ta bada ya isa labari akan abin da ya shahi cewa lalle a garin madina ne maliki cewa alladhi kana aiwa yace alladhi kana akthara ma shuri'a fihi min al-ahkam saboda ai mafi yawancin hukumce hukumce duka a garin Madina ne aka shar'anta su shi makka kawai tauhidi ne ɗayan ta Allah daka za ga ayoyi mar suka zo da surorin gaba ɗaya in gudul gudul gudul haka zaka gansu saboda magana ce tsakanin ubangiji da waɗanda suke kahurai za ga surorin na ƙasar na mafi yawancin su kankanan wanda amma can da aka je shar'antawa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidana ila ajalin musamman faktubuhu za ga ayoyi ne kasu na sharba sharba masu yawa saboda magana ce daga masoyi zuwa ga wanda yake so Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi sahabbai masu imani sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama kenan dai halin an yi shi ne a garin makka aka ba da dama kuma a garin madina saboda mafi yawancin hukumce hukumce a garin madina ne malai ce innama huwa fi ma ya ta'allaq bit tauhid wal aqida yace ai abinda bayanin garin makka duka iya da alaka da tauhidi ɗayan ta Allah da abin da ya shafi aqida yace wan nahyu an ziyarati hani da akai akan ziyarta kabari min hadal qabil iya daga cikin irin jerin gwanan waɗannan abubuwa me yasa li'annahu min babi saddi zara'i saboda iya daga cikin kofa ta toshe banna kaga a garin makka ba su gama karantuwa ba kenan la'alla za su iya zama su yi wani abin da yake ɓarɓara ma ne kamar da aka yi a hunayin ko a hunayin mazala salasalam ya huta yaƙin hunayin da garin bayan an yi fatahu makka yanzu an sami mutane kusan dubu uku da suka ɗoru ko dubu biyu bayan mutum dubu goma da mazala zuwa su daga garin madina yanzu wanda suka ɗorun nan kawai an huta za a ta yaƙin hunayin sai aka ga wata itaciya wata magariya sai aka ce ya bakin Allah samana za ta alwa itaciya ma'abuciyar rataya a samu albarka sai wanzan lace subhanallahi wannan abin da kuka aikata irin abin da mutanen annabi musa suka aikata ne bayan halatta kaga su a wurinsu saboda ba su jima da hutuwa daga cikin kahurci ba musulmai da amma ba su samu karatu ba da aka irin waɗannan abubuwa kenan ba za a rasa tare da su ba to a dalilin haka aka toshe waccan kofar a garin makka amma yanzu da suka karantu a garin madina sai aka buɗe wannan kofar ta ziyara shi na abinda malaki ambata ana yake cewa bima yunasibu al'ahd al-makkiyya li anna an-nasa kanu fihi hadithai ahdin bil islam saboda mutane a lokacin a garin makka suna suna bakin shiga afar wa tashri'uhu shar'an tashi da akai innama yunasibu al-ahd al-makkiyya yana daidai da abin da ya shahi lokacin garin makka li'annan nasa saboda mutane kanu sun kasance fihi a wancan lokacin hadisai ahdin bil islam suna sabbin shiga musulunci ne naka aka ce to kar ku ziyarci kabari har sai an karantar da ku da aka karantar da suka karantu sai aka ce to shike da zakura ziyarta malaka cewa ahduhum bi shirki kana qariban ai ba su jima da barin shirka ba wani sati guda da barin shirka wani wata ɗaya wani wata biyu da ya wasa bauta ma gumki yanzu ya kuma musulmi to kaga la'alla ya san wasu abubuwa wasu abubuwa kuma bai sani ba yana saboda kar aje ai takwaban abubuwa sai aka ce to an hana ziyarar kabari a garin makka amma da suka zo garin madina an karantu an san aƙida an sha tsagoron aƙida sai aka ce to shi da an ba ku dama ku je amma shi ma ku kiyaye kar ku yi magana za ta fusa ta Allah malai ce fanahahu mun nabi sallallahu alaihi wasallam an ziyarati sai manzo ya hane su akan ziyarar kabari a garin makka likai la takuna zari'atan ila shirki saboda kar ya zamanto wani dan bane ko wani zariri na ja wanda za a kai zai kai mutum zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala hatta idan stakarrar tauhidu fi ƙulubihim har sai lokacin da tauhidi ya zauna a cikin zukatansu wannan kuma yake maka nunin hatsarin mutum ya ce musulmi ne shi baya karatu in ka ce za ka yi musulunci ba karatu to ba abin da zai hana kai shirka shi sa Allah ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna kuma shi ne abin da ake a yau kai bal hasali ma wanda ake ga malamin da zai karantar da kai addini shi zai dora ka hanyar shirkai a yi sihiri a yi allon da ake gasa mutane a yi rubutu a saman madubi a yi a saman fatakka a yi a saman wane ne a yi a kawo a rubuta da jini a rubuta da wane ne komi ana yi alhali kuma barin hanya ne barin musulunci ne me ya kawo matsalar wannan rishin karanta addini mutum yana addinin bai san ba haƙiƙanin me ake cewa addinin sai ta kwaba a cikin shi tumalik ya cewa lokacin suka tabbata a garin madina a lokacin tauhidi ya zauna wa arafu ma yunafiyahu suka san abin da yake kore tauhidi an ka aikata kaza ka bar musulunci min anwa'i shirki daga cikin abubuwan suke dangin shirka ne sai azina lahum bi ziyara sai manzo ya ba su izinin sar daman za su ziyarci kabari malai ya ce wa amma an yada'ahum tilatal ahdi al-makki amma hankali baya amsa a ce manzala ya bar suna ta ziyarar kabari tsawon zaman da aka yi a makka a lokacin da ba san addinin ba sosai a ce duka an bar su yi ta ziyarar kabari ala adatihim akan al'adar da suka saba ta jahiliya fi ziyara irin ziyara ta al'ada ta jahiliya da suke ma kabari a ce an bar su wai a wani lokacin sun yi da suka zo garin madina ne aka hana su wani hankali bai amsa saboda dalili bai tabbatar da haka ba malikicin sun mai yanhahum anha sannan kuma a ce daga bawai an zo garin madina an hane su fil madina a garin madina malikicin fahuwa ba'idu jiddan an hikmatin tashri malikicin wannan ya yi nisa kwarai da gaske akan hikimar ta sa aka shar'anta ziyarar kabari malikicin wali haza saboda waɗannan dalilan da suka gabata jazamna muka yanke magana ƙaunar wahidan bi annan nahaya cewa halin da aka yi na ziyarar kabari innama kana tashri'uhu fi makka ya kasance a garin makka ne fa idza kana kadhalika in ya zama to ka al'amarin haka ne maliki ta to fa iznuhu li aisha iznin da manzo ya baiwa aisha bi ziyarati fil madina akan cewa ta ziyarci kabari a garin madina dalilun wadihun ala ma zakarna dalili ne karar akan abin da muka ambata na halaccin mace ta ziyarci kabari dan Allah ku duba ku ga inda malamai suke hukunci zama za a ɗauko littafin a ta karantawa ƙarshe kuma a hudu irin wannan hukumci don in kaji an ce kaza ya halatta to kaga tsammanin kawai irin naka ne na korewa eh kawai ka bushe iska ka ɗan wuri ga ido kawai ka ce a ba haka bane kawai ka rushe ka wuce yanzu ka duba wannan bayanin da malai yake duka duka bayani ne akan tabbatarwa saboda al'amuran addini yana da hatsari kwarai da gaske shine bayanin da malai yake anan yake cewa fa'iza kara ka zalika yake cewa fa'izunuhu li aisha fi biziyarati fil madinati dalilun waɗin alama zakarna malage ta fata ammaluhu kai da kanka ka tsaya ka lissahi waɗannan dalilai fa'innahu shai'un yake cewa wani abu ne wanda in kada hafin nafsi dole shi ne abin da ranka zai rada shi na cewa a garin madina ne aka ba da daman ziyartar kabari a garin makka lokacin kayan a hijira ne aka hana ziyartar kabari malai ce lam'ara man sharahahu ala hazal waja ya ce ban ga mutumin da ya sharhin wannan al'amur akan huskar da kai ka ce a garin makka ne ya ce ban ga wannan ba ya ce kuma ba haka nan wannan sharhin da ne sharhi ne wanda ban ga wani malami da ya yi shi a kusa-kusa ba ya ce fa'in asabtu fa min Allah wannan bayanin da ne in daidai ne to wannan daga Allah ne wa in akhta'tu fa min nafsi in kuma kuskure ne malai yake cewa to wannan kuma daga gare ni to a daga sai yayin bayani ko mai tsawo mun sani wannan bayani na gaba na yake ne saboda ma'anan abin da ta huto karara ne da cha iya da muhimmanci akwai wani hadisi mai rauni da ake kawo hujja da shi malai ce wa amma istidlalu صاحب رسالة وصية وصية شرعية يتي أما كون حجة ما أبو تلتاه وصية شرعية أكن على ذلك بقوله يكي وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عمها حمزة وانا وانا بيان يوم إيان فاتي قسيا أما كشكيش كما هي مكي كرشيش شو كما يقصى ياهي فجر إيما أن ورور شزائي dalili na hudu da yake nuna halaccin mata su ziyarci kabari malace iqrarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam almar'ata allati ra'aha 'inda alqabri mazalla ya tabbatar wa wannan matar da ya ganta a gindin wani kabari yace fi hadisi Anas radiyallahu anhu a cikin hadisin Anas Allah ƙarin da gare shi yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazalla sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa bimra'atin wajen wata mace inda qabrin a gindin wani kabari wahiyya tabki wannan matar tana ta rusa kuka faƙala laha sai mazan laike ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri bai wa Allah mazala ya zo wuce ita tana tsugunne gindin kabari ko tana tsaye a gindin kabarin shi kuma mazala zai wuce daga baya sai mazala ya wannan magana da ya wannan magana sai ta ce ilaika anni ta ce malam ba a jarrabe ka da abin da aka jarrabe da shi ba ba ta san bawa ta faɗi maganar nan sai da manzalla ya wuce aka ce mata ke fa manzalla ki faɗi wannan magana ta ce subhanallahi sai ta ji mutuwa kaman ba a yi ba yanzu damuwanta ta faɗi magana ga manzalla sallallahu alaihi wasallam ta garzaya ta gidan manzalla ta ce wa ya rasulullahi ban san wanda yake magana ba na mayar da martani ma manzalla ya ce a babu damuwa innama sabaru inda sadamatul ula ai haƙuri iya ga karo na fari lokacin da ka faɗi ma litinin na haƙuri sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim eh Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawli inda mutun ne kai mai kakkausan hali da musaura tare da kai ba sallallahu alaihi wasallam to kaga ana aibe mata bayanin ba cewa dan mi kika ziyarci kabari inda a ce bai halatta a gare su ziyarta ko amma kaga ya ce mata bai Allah ki haƙuri ki nemi ladan ladan wannan rishin da kike a wajen Allah haka kawai hudu mata ke da wani hadisin shi kaɗai ma malin ya kawo ya wuce kawai an ƙari ya halatta mata su ziyarci gabani malin rawahu al-bukhari wa ghairu wa qad madha bi tamamihi fi al-mas'alati at-tasi'a 'ashara fi as-safhati ath-thalitha wa 30 wa tarjama lahu aw turjima lahu an tarjama mushi babu ziyaratil qubur babi da ke magana akan halaccin ziyartar kabarruka qala al-hafiz fi al-fath al-bari al-hafiz ibn hajar yake ce a cikin littafin fath al-bari yace wa mawdu'u dilalati minhu annahu sallallahu alaihi wasallama yake ce mawdu'u dilala wurin kafa hujja a cikin wannan hadisin game da halaccin ziyartar mata su ziyarci kabari annahu sallallahu alaihi wasallama lam yunkir ala al-mar'a manzala bai mata inkari ba sai mata kawai ki ji ki hakuri ki ji tsoron Allah ki nemi lada a wajen Allah bai ce wata dan mace ka zo ziyarar kabarin nan kaga inda ba zuwa zai faɗi wata saboda mazalla baya barin ta kwana inda ya kamata a yi bayani bayani yake yi shi yasa daga cikin in sahabi ce mun aikata abu kaza a gaban mazalla bai ce kuru ba to wani abu hadisi ne shari'a ce addini ne da abauta ma Allah yake da shi saboda mazalla baya ganin bai kamata ba kuma ya shiru to malaki ce kaga wannan dalili ne karara saboda mazalla bai mata inkari ba yake cewa maza qu'udaha inda al-qabri bi ma'ana inda ya same ta a gindin wannan kabarin wa taqriruhu sannan kuma ganin ta je a wajen ya tabbatar hujjatun wannan hujja ce malaki cewa wa qala al-aini fi al-umda mal aini yake ta a cikin al-umda a cikin wannan hadisin wa fihi jawazu wannan shi ma umratul qari sharhi ne na sayyul bukhari bayan fatuhul bari kuma kusan duka lokaci guda aka rubuta su malace wa fihi jawaz a cikin wannan hadisi akwai halaccin ziyaratil quburi mutlaqan halaccin ziyartar kabari magana a sake ba wanda isa ya kayyade shi da namiji ko mace malace sawa'un kana za'iru rajulan aw imra'atan sawa'un ya zama daya wanda zai ziyarci kabarin nan ko mace ce ko namiji ne wannan hadisi yana nuni akan haka nan wa sawa'un kana al al kana kana maza wa sawa'un kana al mazuru a musliman aw kafiran hakaza الزائر زائر ne nan to sawa'un kana za'iru musliman a duk ya zama ta daya bai zama to wanda zai za'iru to anan shi akan siga na ismul maf'ul ne ya zama to wanda za a ziyarta ko ya zama musulmi ne ko ya zama kafiri ne malai ce li admil fasl fi zalika saboda babu wani abin da yake nuna bambanci tsakanin wancan da wannan kawai aka ce an halatta ziyarar kabari anan za'ir ne ce in gaishe yawwa ismul maf'ul halas jayyid malaka cewa zakara nahwahu al-hafiz aidan bayan al-imam al-aini ya ambata haka a cikin littafin shi shi ma ibnu al-hafiz ibnu hajar ya ambaci cewa fi akhir kalamihi a ƙarshen maganar shi fil hadisi a cikin hadisin fa qala yake cewa aqiba qawlihi a ƙarshen maganar shi yace li adami al-istifsal fi zalika saboda babu wani bambancewa da aka yi a cikin haka tsakanin namiji ko mace da aka ya halatta mutum ya zarci kabari namiji ne ko mace ne qalan nawawi al-imam nawawi yake cewa wa bi jawazi akan halaccin yake cewa ziyartar kabari ga maza da mata qat'al jamhur jamhurin malamai su aka haka suka tayi wa qala sahibul hawi la tajuzu ziyaratu qabri al-kafiri wanda daga cikin magabata a cikin littashi alhawi yake cewa baya halatta a ziyarci kabarin kafuri malin cewa huwa ghalaqun wannan kuma ghaladi ne ya samu ghaladi ne bi mana wa dalilu alaihi fil mas'alati taliya wa sahibul hawi huwa abu hasan al yake cewa almawardi ko aiwa almawardi kira alhaiti hal ya ce cewa ziyarar kabari kabarin kahuri baya halatta malice amma galaɗi ne kamar ƙarin bayani zai zo a gaba wa ma dalla alaihi alhadisu abinda wannan hadisi ya nuni akan shi min jawazi ziyaratil mar'ati akan cewa mace ya halatta ta ziyarci kabari malice huwa al mutabadaru min alhadis duk mutumin da ya karanta hadisi shine abu na farko da zai fara ganewa an ce manzalla ya iske wata mace a gindin wani kabari kenan mi ta je ziyara ta yi kenan shi ne ma'anin shi ne abu na farko da za a fara fahimta ma ya tabbatar min hadis ya ce walakin amma innama ya innama yutammu aw yatimmu zalika yatimmu zalika idan kanat alqissatu lam taqa qabla an-nahy haka in yana yana cikuwa idan ya zamanto kissar ita wannan mata ya kasance lam taqa bata abkuba qabla an-nahy kahin hani kenan in bayan hani ne a kenan wannan abu ne wanda yake dama babu shi amma inda ya zama mazala dama ya hana ne bayan ani ne aka zo aka halatta sai ta zo ta ziyarta kenan wannan shine abin da za a fahimta halaccin ziyarar kabari ga maza da mata malaci wa hadha huwa zahiru kuma wannan shine abin da yake bayyananne anan bayan hanin da aka yi a garin makka aka zo aka aka aka halatta a garin madina kuma ita ma wannan kissa kenan a garin madina ne malaci idza tadhakkarna idan muka tuna ma aslafnahu abinda muka bari a baya min bayani game da bayanin annan nahaya hanin nan kana fi makka ta cewa a garin makka ne aka hana ba garin madina ba ya ce wa annal qissata ita kuma kissan wannan ta wannan mata wa rawaito ta anas ko rawaha anasun mala ya ce wa huwa madaniyun shi anas a magana harkar addini dan garin madina ne kawai me yasa yace ja'at bihi ta zo da shi mahaifiyar shi ummu sulaim ta zo da shi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata ita kuma mahaifiyar Anas bata kawo shi wajen manzala ba sai da manzala ya zo ina garin Madina shi kuma Anas shi ya bada labarin wannan matar kenan wannan bayanin wannan kissa ya faru a yaushe a garin Madina kenan bayan an halatta kenan akan halaccin ziyarar kabari ne shi ga iske wannan matar ta ziyarci kabari manzala iske ta ta ziyarta ko yake ce mata ki ji tsoron Allah ki nemi lada a wajen Allah maliki ta fatakunu wa anasun wa anas ibn ibn ashrin shi anas dan shekara goma ne ashrin sinin shekara shi goma fatakunu alqissa madaniyatan kissar sai ta zama to ta garin madina ce fa thabata annaha ba'da an-nahy kenan wannan kissar an yi ta bayan halin da aka yi an hani bayan an halatta ne yanzu abin ya zo faru malice fatamma istidlalu biha ala aljawaz sai a ƙara ɗoko ta ita ma a ƙara buga hujja ala istidlal akan kawo hujja biha da ita wannan kissar ala aljawazi akan halaccin ya halatta mutun mace ta ziyarci kabari malace wa amma qaulul qayyim fi tahdhib sunan sai magana al-allama ibn al-qayyim na iya da kyau mu kai ta ƙarshe dai magana ibn al-qayyim a cikin littafin tahzibu sunan kaga yanzu anan duk wanda ya saurari wannan bayani ya san cewa lalle akwai gamsuwa 100 bisa 100 kai ko 200 bisa 100 ma yana yiwa akan cewa lalle mace tana iya ziyarta kabari malice magana ibn al-qayyim da yake cewa taqwallahi yake cewa fi'lu tsoron Allah shine aikata ma amara bihi abinda Allah ya umarni wa tarku da barin ma naha anhu abinda aka hana yace wa min jumlatiha iya daga cikin jumlar wannan bayanin annahyu an ziyarati hani da aka yi akan ziyara kabari yace fa sahihun law kana inda almar'ati ilmun bi nahyi an-nisa'i an ziyarati wa annahu istamarra walam walam yunsakh fahina idin ya sabutu ƙauni maganar al'allama ibn al-qayyim maganar shi ita ce ya ce iya tsoron Allah abinda Allah umarta ka yi abinda ya hana ka hannu wadda ita ce maganar ibn al-qayyim ya ce iya daga cikin abinda aka hana ya ce ziyaratu ziyarar kabari wadda ita ce maganar ibn al-qayyim sai mal albani yake cewa fasahihun ilalle tabbatacce ne laukana inda almar'ati ilmun bi nahyin nisa inda mace tana ilimin da aka ce ai an hana mata an ziyara game da game da ziyara kabari wa annahu istamarra wa annahu istamarra wa lam yunsa sannan kuma wannan hanin ya ci gaba ba ba komo aka ce a yanzu an halatta wa lam yunsa kenan ba a goge shi ba mal ya ce fahina izin a wannan lokacin ne yasbut qawluhu maganar ibn al-qayyim za ta tabbata to amma tunda eh can an hana amma yanzu an zo an ce ayi halas kenan maganar ta tashi daga aiki malaka qawluhu wa min jumlatiha an-nahy ya daga cikin jumlar usassan maganar hali da aka yi an ziyara game da ziyara yace amma wa hada yace wannan hanin wa da aka yi ghairu ma'rufin ko ladaina wannan hanin da aka yi na karshe da shi ibn qayyim yake bayani akai malin yake ba wani abu ne sananne a wajenmu me yasa fa huwa istidlalun ghayru sahih kaman manzalla ya hana abu daga fari kuma daga baya yace an halatta sai kai yau ka zo ka dauki wannan halin kadai kabar wannan halatta da aka yi kaga kawai hujjanka da zaka yi da hadisan da zaka kawo duka musu zama aka kawo wannan hadisan sai su mi sai su rushe saboda dama iya daga cikin hanyoyin da ake hada tsakanin hadisai wannan hadisi yayi hali wannan yayi umarni daga an zo aka ajiye hadisan abinda yake zahiri a cikinsu cin karin juna ko to su kuma maganganun ba sa cin karin juna sai a zo a duba a gani wacce magana ce aka fara a hannun nan shi aka fara yi kuma daga baya aka zo aka halitta kenan shi wannan hali yayi ya tashi daga aiki bai cikin tsarin addini kenan shi yanzu ibnu qayyim ya kawo hujja da wani abin da an riga an yi mi an halatta shi daga baya shi da magana da malai yake malai ce mai ayyiduhu abin da ke ƙara ƙarfafa mushi annahu law kana nahyu inda a ce hanin ne la yazalu mustamirran bai ci gaba ba ana an hanan ne ko ba kuma aka ce an halatta ba yace la nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ziyarati sarahatan ai da manzo ya hana akan abin da ya shahi ziyarar nan karara kina a maganar ibnu qayyim anan ziyara ce aka hana wa bayyana zalika laha sannan kuma da ya bayyana haka hatta ga aisha tunda har sai dai kuma mata addu'a shiga makuntai sannan ke cewa walam ya tafi bi amriha bi taqwallahi aida bai takaita ba akan umurtanta da tsoron Allah kadai bi suratin amma a huska kumsassa mala cewa hada zahirun insha Allah wannan bayanin da muka yi akan halaccin mace ta ziyarci kabari yace wani abu ne wanda yake a hili insha Allah ta'ala ina ga dai kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi mas'ala ta 117 malik ce lakin la yajuzu lahunna al-ikthar an halatta musu tahiya amma kasu yawaita wannan ƙarin bayani kuma sati mai zuwa zai zo insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله na'am